إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اتقوه حق التقوى عباد الله نقل ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له عباد الله هذا الحديث العظيم وهذا التذكير الكبير من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يذكرنا فيه عن الغفلة يذكرنا عن شدة الغفلة التي غطت كثيرا منا هو حديثنا اليوم التذكير عن الغفلة إخوة الإيمان هذه الدنيا نسير فيها سير الواثق نلحث خلف سرابها الزائل نحث الخطى مسرعين نحو لذائذها الفانية وننسى في غمرة ذلك السعي, السعي الحثيث لحطامها أن نوجه أنفسنا إلى الخير فيقف بها على جادة التأمل في الحال ومراجعة الحساب ويسير بنا الحال وكأننا في سباق محموم مع الزمن مع الزمن وملذاته التي نخشى فواتها إنه باختصار وصف لحالنا وحال نفوسنا في هذه الدنيا عباد الله تعالوا بنا إلى وقفة تأمل نتأمل فيها الحال ونذكر فيها النفوس في خضم الحياة وسدرة الغفلة وما أحوج القلوب الركدة والنفوس الغافلة إلى التذكير خصوصا في آونتنا هذه عباد الله من خاف الوعيد وقصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف علمه وإن ربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا فالأجل مستودع والأمل خادع أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yawa musulmi bayan godiya ga Allah da salati marar iyaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa abin da ya ce mu yi mu miƙe mu kama mu aikata abin da ya hane mu mu nesance shi matuƙar iyawarmu ya ku bayin Allah al'imam ibn Majah ya ruwaito hadisi da sanadi ingantacce daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa man kanat hammuhu al'akhirah duk wanda lahira ita ce a gabansa, lahira ce ta dame shi, zancensa da tunaninsa shine ya tsira a lahira, jama'allahu shamlahu, to Allah zai tattara masa lamarinsa ya kintsa masa lamarinsa, hankalinsa ya zama wuri guda, ya zama yana da tsari, waje ala zina fi qalbihi. kuma Allah zai sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa Allah zai arzuta shi da wadatar zuci wa atatku duniya raghiba duniya kuma za ta zo masa a tilas ba ta so haka za ta zo masa saboda me saboda Allah ya ce sai ta zo masa shi kuma bai damu da ita ba hankalinsa ba a kanta yake ba lahira ya sa a gabansa to Allah zai kintsa masa lamarinsa ya sanya masa wadata a cikin zuciyarsa sannan kuma duniyar tana so ba ta so haka sai ta an koro ta sai ta zo masa zai same ta wannan na farko kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kanat hammuhu dunya shi kuma wanda duniyar ita ce a gabansa, tunaninsa safe da maraice duniya, ina za ka duniya, me kake so duniya, kwanciyarsa da tashinsa, tunaninsa, mafarkinsa duk akan duniya, to wanda kuma haka yake, manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ce, farraƙallahu alaihi amra, sai Allah ya wargaza masa lamarinsa. ولم يأته من الدنيا illa ma kataba Allah lah Allah ba zai bashi duniya ba sai iya abin da aka rubuta masa iya abin da aka rubuta zai same shi duniya ba za ta zo tana ɗoki ta zo ta same shi ba a'a neman ta yake ita kuma dama al'adarta ita duniya tana juya baya ga mai nemanta tana fuskantowa tana kwaɗayinta haɗu da mai gudunta wani ita ce kyakkyawar siffar duniya Daka kana so ka same ta, koma ga Allah, gyara zuciyarka, kintsa kanka, sai ka ga Allah maɗauki ya kawo maka ita, ba ka so tana bin ka. Wannan hadisi, ya uwa, a kansa za mu tattauna a yau dangane da irin gafalar da ta damu mutane a zamanin da muke ciki yanzu. Tsananin gafalar da ta mana yawa, nisa daga karatun addini da damuwa da shi da kintsuwa da bin hanyarsa. da kwaɗayin duniya da tunaninta da damuwa da ita da me da ita ita ce komai wannan abin ya mantar da mu kamar ba za a haɗu da Allah ba wannan halin namu yana buƙatar lalle mu tunatar da junanmu akan irin wannan hali ya ku bayan Allah wannan duniya da muke gani muna tafiya a cikinta tafiya ta amintacce da ya amince da wani abu yana takawa akan gadar da bai taɓa tsammanin za ta ruguje ba yanzu idan kana tafiya akan wata gada ko kuma wani abu da aka ɗora akan kwalbaci katako ne filanki guda ɗaya kana tsoron in ka taka tsakiyarsa zai nutse ya karye kuma ka faɗa wace irin tafiya za ka yi za ka taka a hankali ko ko da ƙarfinka za ka tafi kowa in dai mutum mai hankali ne a hankali zai yi ya taka gefen ƙarshe gefen da ke gabansa kuma ya sai ya tsallake ya taka gefen ƙarshe ba zai taka tsakiya ba saboda tsoron kada ta lotsa filankin nan ya fashe ya kari to mu irin yadda muka rayu yanzu irin halin da muke ciki dangane da alaƙar mu da duniya da ƙarfin ƙafar mu haka muke taka wannan filankin mun amince ba zai karye ba mun saki jiki cewa ƙalau yake babu abin da zai same shi irin wannan mu'amalar haka muke wa duniya muna tsananin santa muna kwaɗayinta ba ma so mu rabu da ita tunaninmu na safe da na rana maraice cikin dare duk a kanta ne yaya za a yi mana kyau yaya za a yi mu gyara ta mun gamsu kamar ita ce ƙarshen lamari muna tsammanin cewa ba za a mutu ba Allah ya kyauta mana nalhafu khalfa sarabiha za'il muna tafiya a bayan ƙawalwalniyarta wanda yake mai gushewa daga nesa kana hango ƙawalwalniya kana tsammanin ruwa ne rana ce ta da kirereyi turri yake tashi sai kai tsammanin ruwa ne sai ka tsammaci cewa duniyar ita ce gidan dawwama kana binta kana zuwa wurin sai ka ga ba haka bane ta kauce ta tafi ta barka muna gaggawa akan samun jin daɗin duniya muna sauri mai matuƙa kuma a cikin wannan saurin namu da muke don mu tattara duniya mun manta mu fuskantar da rayukanmu zuwa ga alheri zuwa ga matsayin da za mu tsaya gaban ubangiji gobe kiyama ya jama'a wai mun yadda mun tabbata mun gamsu mun yi imani cewa kiyaman nan da gaske tana nan za a tsaya gaban ubangiji kuwa wanda duk ya yaddan maka cewa zai tsaya gaban Ubangiji, to hakika ya kamata a ce ya gyara aikinsa, ya yi kintsi, ba zai zauna haka kawai, rayuwa diyya da ta zo masa ya yi ta ba, ya yi abin da ya ga dama, ya bi son zuciyarsa, kullum ya ƙosar da buƙatarsa ta duniya shi ne kawai abin da ke gabansa, to ba zai zama akwai hankali a haka ba. To ya ku bayan Allah, mu zo mai tunani, mu ga irin yadda muke wannan tafiya. me ya kamata mu gyara a cikinta duk mutumin da yake tsoron narkon azabar Allah da alkawari da Allah ya yi zai azabtar da mai laifi sannan kuma ya gamsu da cewa akwai haɗuwa da Allah to wancan alba'idun abin da yake nesa ƙasura zai daba masa takaitacce ma'ana zai dawo masa kusa zai rika ɗauka cewa an kusa mutuwa zai rika daukar cewa za a rabu da wannan duniyar akwai wasu mutane za ka ji a zamanin yanzu suna cewa bai kamata a rika yawaita wa mutane hudu ba akan za a mutu ba kullum ka zo kana cewa ya jama'a za a mutu za a mutu ai an kowa ya san za a mutu har suna kiran irin wannan zancen saqafatul maut wai ya kamata a rika gaya wa mutane yadda za su rayu gaskiya ne dole a gaya maka yadda za ka rayu amma in kana da hankali kuma ka san cewa mutuwan nan tana nan to in ka gafala an faɗakar da kai to fa taimakonka aka yi ba munana maka zato aka yi ba mutuwan nan tilas ce haɗuwa da Allah ɗin nan tilas ne in ku haka ne kuma haka abin yake to dole ne a faɗakar da kai ka gyara zaman da kake yi abin da kake tsammanin shi ne to ba shi ba ne ka zo ka fuskanci rayuwa a haƙiƙanin yadda take yadda kuma zaka haɗu da ubangijinka wa man tsala amaluhu duk wanda burinsa burace buracen zuciyarsa yayi tsawo yana son ya samu kaza yana son kaza yana son kaza da ufa ilmuhu to ilminsa zai karanci sannan mu sani ya ku bayan Allah Allah madaukaki fa bai halicce mu dan wasa ba wallahi ba don mu zo duniyan nan mu yi karatu mu samu aiki mu yi aure mu gina gida a yi abin hawa mata da 'ya'ya a ji daɗi wallahi ba wannan abin ne ya kawo mu ba Allah bai halitte mu haka kawai don ai wannan ba in dan wannan ce sai a bar mu kaman dabbobi ba shari'a a kanmu dabbobi me suka rasa duk abin da suke so za su samu da faɗa da ƙwace da zalunci amma ba shari'a a kansu amma kai tun da aka ɗora maka shari'a an hana maka zalunci an hana maka sata an hana maka abin da ba naka ba karka sa hannunka ka ɗauka to wajibi ka san cewa akwai haɗuwa kuma za a yi maka hukunci akan waɗannan abubuwa da ka aikata don haka Allah ya halice mu ne don mu bauta masa bai halice mu haka kawai sakaka babu dokoki ba wajibi a kanka ya kai bawan Allah kullum ka rika tunanin mafitarka kai tukuna kafin kowa kai a matsayinka na wani dan wani shin kana da yaƙini cewa aljanna za ka shiga in baka da wannan yaƙinin wanne mataki za ka ɗauka a wannan rayuwa sababin shiga aljanna dai a nan duniya ake samunsa to in ga ka gafala kullun saɓan Allah shirka da bid'a sata barna zamba cikin aminci yaudara aikata bin son zuciya in wannan kake ciki kuma baka tunanin ka gyara to yaushe kake tsammanin wani abu zai zo maka da kyau baka kintsawa kanka sababin shiga aljanna ba Allah maɗaukaki ya tsare mu ya ku bayan Allah ya ku masu gafala wannan duniyar mutum nawa ne a cikinta da suka amince mata suka yadda da duniya suka miƙa mata rayuwarsu sai yadda ta yi da su za su bi ta amma faj'atan sai Allah ya katse musu ita lokaci guda sai ta ƙare sun natsu sun samu abin da suke so a tsammaninsu sun kai matuƙar samun biyan buƙatarsu haka kawai sai ta ƙare wa kam min mutma'innin ilaiha da yawa za ka samu wanda ya nutsu da duniya hankalinsa a kwance yake dangane da duniya ya yi tsammanin iya abin da za a kai kenan ya gama samun bukatarsa sara'athu sai ta kada shi shikenan maganarsa ta ƙare wa kam min muhtalin fiha khada'athu da yawa za ka samu mutumin da yake mai dabara ne shine muhtal mai wayo mai basira duk inda ake neman mai wayo yadda zai cuci wani ya iya amma sai duniya ta cuce shi wata rana sai zama cewa yadda yake ma wasu shi ma sai duniya ce masa sai zama shi ne jiya yau ba shi bane kam min muhtalin sau da yawa kuma za ka ga mutumin da yake takama da alfarma da jiji da kai sai ya wayi gari yana daga cikin ma'abuta kaskanci Allah ya sauko da shi ƙasa babu wani abu na duniya in ji manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake gani a duniya ya kai ɗan adam in dai ya tsiri ya kai saba to ta rana sai ya faɗo lamarin lahira shi kaɗai ne wanda in yi sama sai ya ƙara sama sai ya ƙara sama amma duk abin duniya da wani matsayi da kuɗi da mataki da me ka samu wata ran sai ya ƙare sai ya faɗo Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mana sannan kuma mu sani ya jama'a ita duniya sultaninta ikonta duwal haka yake jujjuyawa yau kai ne mai kuɗi gobe ba kai bane yau kai ne da mulki gobe ba kai bane yau kai ne talaka gobe ka samu kuɗi gobe ka zama wani abu haka Allah yake juyinsa ya sanya mu haka don ya jarrabe mu don mu ɗauki izina cikin yadda abubuwa suke tafiya ba wai duk wanda ka gan shi an ba shi wani mataki na duniya to alama ce ta cewa Allah yana son sa a'a son Allah daban ganin damar Allah daban Allah zai ga dama ya baka dukiya Allah zai ga dama ya baka mulki amma wannan ba shine cewa kai mutumin kirki bane Allah yana son ka ya zabe ka ba sannan kuma daɗin duniya ɗaci ne duk wanda ya yarda da duniya cewa tana da daɗi to ɗacinta kenan sannan kuma abin da kake tsammani ruwan daɗi ne a cikinta to ruwan zartsi ne a hakikaninsa halayen da suke cikinta ko ni'ima ce mai gushewa ko kuma bala'o'i ne masu sauka a kan mutum ko kuma mutuwa ce da za ta zo ta same ka duk abin da kake ciki baya wuce waɗannan abubuwa guda uku in a cikin ni'ima kake da jin daɗi da kuɗi da kwanciyar hankali da mata da ‘ya'ya gida mai kyau abin hawa da komai to ni'ima ce ni'ima kuma inda ta duniya ce mai gushewa ce ko kuma bala'i kake ciki da talauci da ƙasƙanci ba ka da komai shi kuma wannan wani abu ne da Allah ya saukar maka zai iya baka lada a kai in kai ihtisabi ka koma zuwa ga Allah ko kuma ana nan watan wata rana maniya ta zo maniya ita ce mutuwa shikenan magana ka ta kare wanda kowa kuma ranan nan za ta zo masa manzo sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana maganin gafala a cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa aksiru min zikri hadimi lazzat ku yawaita tuna mutuwa mai ruguza jin daɗi mutuwa ita ce mai ruguza jin daɗi ku yawaita tunaninta duk mutumin da yake tuna mutuwa mu saurara mu ji babu mutumin da zai tuna mutuwa in yana cikin tsanani da kunci da talauci da damuwa illa wasa'ahu sai face wannan abin da yake ciki din ya buɗaɗa in kana cikin kunci da talauci kana tuna mutuwa to sai ka ji wata wani irin kwanciyar hankali da nutsuwa ya zo maka ka tuntuɓi wanda ke fama da bala'i wani yana fama da aiki babu kuɗin haya babu an ce gobe fita ba aikin da zai yi ba abin da zai ci kwana uku bai ce wani ba a girka wani abu a gidansa ba hankalinsa a tashe in ya tuna cewa duniyan nan ba gunda wama bane gobe kila ya mutu sai ka ji ya nutsu ya samu kwanciyar hankali ashe abin ba mai dorewa bane a ɗaya gefen kuma duk mutumin da ke cikin yalwa da jin daɗi da fantamawa in ya tuna mutuwa to sai wannan jin daɗin shi kuma sai ya ƙuntata jama'a haka ne ko ba haka ba in kana cikin damuwa ka tuna mutuwa sai ka samu sauƙi in kana cikin jin daɗi da annashuwa da walwala da fantamawa da miƙe ƙafa kana tuna mutuwa me yake faruwa sai ka ji duk abin da kake ji na daɗi ya ƙare zuciya ta ƙuntata to ya ku bayan Allah abin da zai taimaka mana wajen gyara wannan halin gafalar shine mu rika tuna cewa za mu haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama an kai wani bawan Allah kabari an binne shi. Annabi sallallahu Alaihi yana ta kuka, kuka annabi sallallahu Alaihi yana yi, ma'ana yana ta zub da hawaye, ba kuka na ihu ba, annabi sallallahu Alaihi baya irin wannan. amma yana zub da hawaye har sai da ƙasar da yake tsuguna kusa da ita ma'ana a kanta rairayin duk ya jiƙe da hawayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin ya dubi mutane yake ce da su ya ku ƴan uwa kun ga abin da wannan bawan Allah yake ciki ya nuna wanda ke cikin kabarin nan to a irin wannan yanayin shi ya kamata mu riƙa kanmu tattali kowa ya rika tattalin ran da za a kawo shi wannan wuri a yanzu da yawa ba ma tunanin mutuwa kowa ka same shi buri yake yana kintsa wani plan na shekara arba'in masu zuwa hamsin masu zuwa ko da ya kai tamanin sai ka same shi yana tunanin yadda zai kintsa nan gaba ballantana yaro ƙarami saurayi ɗan bana bakwai sha takwas ashirin yana kintsa ma kansa kintsin shekaru saba'in masu zuwa me zai yi me zai samu ya gidansa ya matarsa ya motocinsa ba ma mota ba kullum tunaninmu kenan ba so ake ka zauna ba ka nema ba ka nemi halal ɗinka amma kullum ka tuna cewa duniya za ta iya ƙare maka kwaf ba tare da ka shirya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu kada mutum ya zauna kwana uku bai rubuta wasiyarsa ba wasiya ɗazu da safen nan nake wannan zancen waye a cikinmu yanzu ya rubuta wasiyarsa cewa wuri kaza da kuka gani to ba nawa bane na wane ne a account dina in ma na rasu akwai kaza da kaza da kaza a ciki akwai bashin wani akwai bashin wani in na mutu a ɗauki kaza a bai wani na yi alkawari in na mutu a ɗauki wuri kaza a mai da shi makaranta ai kaza ai kaza ai kaza irin waɗannan abubuwan duk kwana uku sahabbai suna juyawa su duba su kintsa wannan abin da suka rubuta su sake canzawa saboda jiran la'alla kafin kwana uku nan sun tafi to amma mu yanzu kullum a budget muke za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza kuma za mu yi kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan mu rika tunanin wannan duniyar mu canza mata fuskar da muke kallanta mu gyara halayenmu mu aikata aikin kirki duk mutumin da ya yawaita tuna mutuwa to Allah zai karrama shi da abubuwa uku mu saurare su duk mutumin da ya yawaita tunanin mutuwa cewa tana nan zuwa za ta faɗo kansa ko yaushe ko da shiri ko ba shiri to akwai abubuwa uku da Allah zai taimake shi a kansu abun farko gaggauta tuba za ka gan shi yana ƙoƙari ya tuba ya gyara aiki na biyu zai samu wadatar zuci cewa ashe tun da ma duniyan nan barin ta zan yi na me sai na tara kaza da kaza da kaza dan me zan yi sata dan me zan cucuwa ne dan me zan yi zamba dan me za a ban amana in cinye sai kaga ya kwantar da hankalinsa abinda Allah ya hore masa yayi hakuri da shi abu na uku da zai samu in yana tunanin mutuwa shine karsashi wajen yin ibada zai koma sallar dare da yawaita azumi da ba da sadaka da kusantar ubangiji saboda me wanda yake da appointment an ba shi lokaci zai haɗu da wani in lokacin ya taho yana ganin ya kusa me zai yi bakin tsawa zai ba to haka nan wanda yake da yaƙinin cewa zai haɗu da Allah kuma yana tunanin mutuwa to zaka ganshi yana kintsawa ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yawan ibada wanda ku manta mutuwa baya tunaninta ya gafala duniya ce kawai a gabansa shi kuma Allah zai jarrabe shi da abubuwa uku me waɗannan abubuwa uku na farko taswifu taubati jinkirta tuba da cewa nan gaba zan tuba dama shaidan zai matso yana gaya masa Allah ya gaya mana ya iduhum wa yumannihim yana musu alkawari yana musu burace burace shaidan zai leƙo yana hure ma kunne kwantar da hankalinka ka ji daɗinka ai ba kai kaɗai ba ne ɗan yaronka da kai ga mutane nan da yawa suna yin laifuffukan nan waye ya halaka waye aka yi makaza kana jin wannan hudu ba ce daga shedan in ko kana tuna mutuwa to ba za ka samu wannan ba za ka gaggauta ka koma a ka tuba to daga abu na farko kenan za ka jinkirta tuba wa tarku riba bil kafaf sannan za a jarrabi mutum da rashin wadata da in Allah ya rufa masa asiri wani za ka samu ba wai talaucin ne ya durkusar da shi ba yana da rufin asiri za a ci za a sha akwai tufa akwai abin hawa ma yara suna karatu komai akwai rufin asiri amma ba babban mai kuɗi ba ne amma bai haƙura ba tunaninsa ina zai ƙara ina zai sake damƙowa ina zai sake ɗaukowa sawa'un haram ko halal to sai Allah ya jarrabe ka da wannan saboda baka tunanin mutuwa abu na uku shine at-takasulu bis salati kasala daga yin sallah in ka ga mutum yana kasalar sallah baya baya zuwa sallah la ilaha illallah wani abu da zai baka mamaki a irin zamanin da muke ciki yanzu ka samu mutane maganar a kira sallah mutum ya bar abin da yake yi don ya tafi masallaci ana neman a manta wannan abin da ba haka ba ne ba in na ce da ba daɗin zamanin sahabbai da tabi'ai da manyan malamai nake nufi da tamu da tamu ta 'yan ƙananan yara ana kiran sallah za ga mutane sun himmatu an tafi masallaci amma yanzu mai aiki yana aiki ana kiran sallah yana aikinsa mai ƙwallo yana ƙwallo ana kiran sallah yana ƙwallonsa mai kallo yana kallon talabijin ɗinsa ana kiran sallah yana ƙarasawa ya jama'a me ya faru wannan alama ce ta cewa an manta da zancen za a mutu sai Allah ya jarrabe mutane da waɗannan abubuwa taswifin mutu tuba ba a san a tuba sannan kuma ba a yarda da abin da Allah ya ba wa mutum na rufin asiri ba sannan kuma ana kasala da sallah kafa bil mauti lillazzati hadiman lalle kuwa mutuwa ta isa a kira ta mai ruguza jin daɗi ya kai bawan Allah ka tuna har yanzu tsayuwar da za ka yi a gaban Ubangiji da ya halicce ka, ranar da babu wata alaƙa da za ta fidda kai in ba alaƙarka da Allah ba, kai ɗan wane ne ba ruwan Allah da wannan, ina ne asalin garinku, asalin tarihinku duk Allah ba ruwansa da wannan, abin da Allah zai tambaye ka, ka bauta masa, ka bi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ranar tsayi wannan abin da za a tambaye ka kenan kuma wannan rana tana nan zuwa. ya ku bayan Allah mu tuna wannan rana mu kiyaye mu yi dukkan abin da za mu yi mu ga cewa mun tsira a wannan rana duk abin da ka mallaka a duniya wallahi idan a lahira baka tsira ba to ka yi hasarar duniyarka a wannan rana da za mu haɗu ga ubangiji fa duk matsayin da kake da shi a duniya babu shi a gaban ubangiji a ranar da mai mulki ya sauka daga mulkinsa ranar Allah ne kawai mai mulki limanil mulku yau haka Allah zai tambaya mulki na waye a yau za a bashi amsa lillahi alwahid alqahhar mulki na Allah ne me kuɗi zai bar duniya ya tafi ba kuɗin nan yadda aka haife shi babu wando babu riga haka za a sa shi a cikin likafani ba wando ba riga kafin kiyama duka da likafani da duk abin da ke tattare da shi duk sun kare haka zai koma zuwa ga ubangijinsa babu abin da za a tsaye da shi gaban ubangiji da shi in ba aikinsa ba to ya ku bayan Allah lalle wajibin mu rika tuna wannan rana Allah madauki ya gaya mana walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ran kiyama haka zai gaya mana kun zo mana ɗaiɗaikunku kowa shi kaɗai zai zo kamar yadda muka halicce ku a karan farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ce mu mu karasa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zamu tsaya insha Allah Abu Hurairah ya ruwaito hadisi kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabbai yana cewa idan kuna kallon wata ran da ya fito ranar sha hudu ga wata ko sha biyar shine ake kira albadr kuna kokawa don ku ga wata ya tambayi sahabbai sahabbai suka ce a ba mu kokawa sai ce to yadda ba ku kokawa ku ga wata haka ran kiyama ba za ku yi kokawa ba kowa daga cikin yan aljanna yana aljanna Allah subhanahu wata'ala zai bayyana gare shi ya ganshi ba kokawa ba rikici to daga cikin a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai duba wani bawa sai ya tambaye shi ya kai bawa wane alam ukrimak alam ukrimka shin ban karrama ka ba wa usawwidka ban baka shugabanci ba wa uzawwijka ban aurar da kai ba na baka aure ka samu mata wa usakhir lakal khayla wal ibla kuma na yassare maka na hore maka ka haura kumi ba zancen tutsu duk inda ka ce yayi sai yayi ka hau doki ka sarrafa shi duka wannan horewa ce ta Allah ko ba horewa ba ce horewa ce ta Allah sannan kuma na sanya ka kai ne ke jagorancin al'amuran rayuwa sai bawa ya ce bala ya Allah ka yi min wannan baiwa sai Allah swanta Allah ya ce afa zananta annaka mulaqiya shin ka yi zaton cewa za ka haɗu da ni fa ya la sai bawa ya ce a'a ni ban tsammanin za mu haɗu ba wanda ba musulmi ba kenan fa inni qad an shine sai Allah ya ce masa fa inni qad ansaka kama nasaitani to na manta da kai ma'ana nayi watsi da kai irin yadda kai watsi da ni a duniya sai sai a rabu da shi wannan bawan Allah haka zai tambayi wani shi ma haka zai bashi amsa haka zai tambayi wani shi ma haka zai bashi amsa sai na ƙarshe wani kuma sai ya tambaye shi sai ya ce ya ubangiji amantu bika nayi imani da kai wa bi kitabika da littafinka wa bi rasul wa bi rusulika da manzanninka wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu na yi sallah na yi azumi na ba da sadaka wa yuthni bi khairi mastata sai ambaci mafi alherin abin da zai iya fa yaqulu sai ce ha huna idan thumma yuqalu sai a lokacin sai a ce da shi al'ana tub'atu shahidan alayk to yanzu waɗannan abubuwan za a ɗauko su su zama masu shaida a gare ka wa ya tafakkaru fi nafsi sai ya tunani akan kansa man dalladhi yashhadu alayya sai ya tunani ya ce ah, menene zai zama mai shaida fa yuqtamu ala fihi sai a rufe masa bakinsa wa yuqalu li fakhidhihi sai a ce cinyarsa ta yi magana cinyarsa ita ce za ta ba da shaida haka mai laifi cinyarsa ta ba da laifin aikin zina da ya aikata aikin luwatsi da ya aikata hannunsa ya ba da labarin satar da ya aikata dukan wani da ya yi zub da jinin wani da ya yi da duk irin waɗannan abubuwa haka za a ba da labarin bakin ya shiru kamar da Allah maɗauki yake faɗi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu akan tunanin mutuwa tunani mai kyau don ya taimake mu akan gyara halayenmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا منا لوقونك كسنيا متكم متانا كركي صالحا باي masu ƙasƙantar da kai masu tsoron ubangiji ya Allah ka kintsa halayenmu Allah ka cire mana wannan gafala da ta lullube mana tunaninmu Allah ka mai da mu kan hanya Allah ka mai da mu tafarki da gwadabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗauki rayukanmu muna musulmi kar ka ɗauki rayukanmu mun bar wannan addini Allah ka ɗauki rayukanmu akan sunnar ma'aikinka sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗauki rayukanmu akan aikin kirki Allah kar ka jarrabe mu da miyagun ayyuka Allah ka sa tunanin mutuwa ya zama wa'azi a gare mu da za mu gyara halayenmu, Allah ka taimaki wannan ƙasa ta mu ka ƙara mata albarka, Allah ka bata zama lafiya, Allah ka sa a gama al'amuran zaben nan lafiya tun daga farkonsu har ƙarshensu, ‘ya'yan uwa, a ji tsoron Allah wajen mu'amalar da za a yi da juna, kada a yi faɗace-faɗace, kada a yi tashin hankali, a yi haƙuri saɓanin siyasa, saɓanin jam'iyya, kada ya lalata mana lamari kamar da kullum muke faɗakarwa mu yi haƙuri da juna ‘yan kwanakin sun kusa ƙarewa a yi zaɓe a ƙare lafiya Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zaɓa mana waɗanda suka fi alheri gare mu waɗanda suka fi alheri ga rayuwarmu ya Allah muna roƙonka ka taimaki shugabanninmu akan aikin alheri Allah ka daidaita lamarinsu Allah ka kintsa su Allah ka kiyaye su Allah ka hana su karkacewa Allah kuma ka tabbatar da dugadugansu akan aikin alheri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in